بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya mamu damar tarewa a wannan masallaci na bangazi a wannan yammaci na litinin tara ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga birnin makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda hasali yau majalisi ne na tafsirar alkur'ani mai girma amma saboda wani uzuri muka jinkirta da tafsiri a yau za mu karanta wasu babubuka a cikin kitabun tauhid don ɗaukar da aka yi na wancan makon ba a same ta yadda ake santa ba kafin komi 'yan uwa a wannan alhamis da ta wuce an yi rishi na ɗan uwa kuma da'iya wanda ke da sunan sheikh muhammad awwal mazamnin garin arlit ku shakka babu al'umma ta yi rishi na da'iya mai ƙoƙari matashi mai kira zuwa ga allah maɗaukakin sarki haka muka tasa tare aikin kenan a nan ya yi karatu ya kammala ƙur'ani ya yi wasu ilmomin daban-daban kuma Allah ya ƙaddari rayuwar shi za ta koma garin arlit kuma da ya je arlit kin ma rayuwar kenan karatu karantarwa da awa zuwa ga Allah wannan makon kawai sai muka ji labarin Allah ya karɓi rayuwarsa daren da ya rasu shine daren alhamis sai da ya kammala karatun da yake gabatarwa a ran laraba tsakanin magariba da nisha sannan ya koma gida a shi ajali ya yi ran alhamis ba a wayi gari da shi allah ya karbi kayansa yana da ƙoƙari sosai kuma mutum ne mai tawadu mai kankantar da kanshi mutum ne mai nutsuwa ba za mu tsarkake shi gaban ubangijin shi ba saboda Allah shi kaɗai ke sanin bawon shi hakikanin sani don shi ya san abin da ke cikin zukatan kowa ma abin da ya bayyana gare mu mutum ne na alkhairi mutum ne na kirki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya yahe masa kurakuransa ababen da ya gabatar na da'awa da kira zuwa ga Allah ya karba masa mafi alkhairinsu inda ya kuskure da makamantansu Allah ka yahi masa ka karbe su a wurinka ba mutuwan malami ba ku da'iya samun wanda zai mai a madadinsa su da dama malamai sukan mutu mutuwan malamai ta sha bamban da mutuwan wasu mutanen da ba malamai ba sau da makanan malamai a cikin mujtama' da daurinsu da irin ababen da suke badawa na gudunmawa cikin al'umma rashinsu hasara ce ba karma hasara muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sa can tafi masana iyayensa muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ba su haƙuri ya sa su samu ladan wannan jarrabawa mu kuma idan ta mu ta zo Allah samu cika da imani za mu karanta babi na hamsin da bakwai a cikin wannan littafin alkaulus sadid fi makasidin tauhid na abdurrahman ibn nasir as-sa'adi rahimahullahu ta'ala قال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح مالن الله ji kanshi da gafara yace babi da yazo da hani game da zagin iska wannan babin zai yi bayani dalla-dalla game da hani da ya zo na musamman a shar'ance game da zagin iska idan aka ce arrihu jam'in shi shine arriyah wanda arrih shine alhawa iska ai kowa ya san iska ko iska da ke kadawa wanda rukunan iska guda hudu ne gabas da yamma kudu da arewa iska zai iya taso daga gabas ya yamma ko kamar yadda zai iya tasowa daga kudu ya yi arewa ko kuma sabanin haka to iska da kuke ganin shi nan ɗaya ne daga cikin halittun Allah soji ne daga cikin sojojin Allah sannan kuma aya ce daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki sau da Allah maɗaukakin sarki da kanshi yake faɗa cikin alkur'ani inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu minas samai min ma'in fahiya bihi al-arda ba'da mawtiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون التي وتصريف الرياح da sarrafa iska Allah ya ce sarrafa iska da kuke gani yana kadawa yayi nan yayi nan yazo da karfi ko rashin karfi wannan ayat suna daga cikin ayoyi game da mutanen da suke da hankali iska kada shi ake sarrafa shi ake ba shi ke kada kansa ba ba shi ke sarrafa kansa ina fata mun gane shi yasa bai dace a zagi iska bai dace a zagi iska ba ko kada saboda ba shi ke yin kanshi ba wa ke yin shi kenan bai ja musa ba Allah madaukakin sarki zagin iska yana koma zuwa gawa Allah maɗaukakin sarki tunda shi ke sarrafa iska Allah shi ke sarrafa iska yadda ya ga dama shi yasa wani lokacin zaka ga iska yana da ƙarfin gaske irin ƙarfin da zai sa ka ga yana cire itace daga cikin asalinsa yana jifa da su irin ƙarfin da zaka ga yana ruguje gidaje yana tafiyar da su iska zai iya taso ya rufe muku amfanin gonanku gaba ɗaya da kuke amfani da shi ko ya lalata muku ayyukan da kuke na yau da gobe a wasu lokutan ma iska yakan taso da ƙarfi da ƙugin da zai sa ambaliya ta faru a doron ƙasa wannan nawa ta sha faruwa kuna tana da tarihin tsunami ko tsunami iska ne azaba ce ta ruwa ambaliya ce ta da ta zo ta hallakar da al'ummomi masu yawa wani lokacin ko iska yakan zo da nutsuwa yakan zo da yanayi na aminci yakan zo da yanayi da zai iya baka kurash ka ji daɗin aiki ka ji daɗin rayuwarka wannan aikin gaba ɗaya Allah shi kaɗai ke gudanar haka shi ne ke gudanar da haka shi ke buga shi yadda ya ga dama shi ke sarrafa shi yadda ya ga dama don haka idan iska ya zo ya yi wani banna ko ya kawo wani abin da zai iya sa ɓacin rai to bai dace ka zagi iska ba ina fata mun gani sau da zagin iska zai koma zuwa ga wanda ke sarrafa iska shi ne allah maɗaukakin sarki wannan babin shi ne ke karantar da mu قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الإمام الترمذي أنكربوا حديثي لك أبي بن كعب ألا يرد شيء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من زال الله سيرا دا منش الله سكبت أغريش قال يتشي لا تسبوا الريح kada ku zagi iska kada ku zagi iska wannan la nahiya ce shi yasa ta yi aiki a cikin fi'ili almudari da ya zo gabanta ba a ce la tasubbuna ba aka ce la tasubbu saboda wannan la nahiya ce ta yi tasiri a cikin shigarta cikin fi'ili mudari sai zamanto majzumun ne bi hadfin nun an shafe masa nuninsa ina fata mun gani kenan hani ne kada ku zagi iska zagi shine ka aibata iska wannan lalataccen iska wannan tsinannen iska shege guguwa da makamantarsu wanda mutane hakan suka fada hakan bai dace ba bai halatta ba sam ka zagi iska sau da zagin iska zagin wanda ke sarrafa iska ina fata mun gani yawwa ba za ka la'ani iska ba ba za ka zage shi ba ba za ka aibata sa ba saboda kaga abin da kake kyama yayin da aka yi iska ina fata mun gani ya zubda muku gidaje ne ya bata muku amfanin gona ne ya bata muku fenti ne da kuke da makamantansu ya shiga idanunku ne ya taho da ƙurar da ya mamaye komi ne yasa al'amura suka lalace kar ku zage shi ga abin da annabi ya koya mana mu faɗa yayin da muka ga abin da muke kyama game da iska annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku zagi iska fa idza ra'aytum ma takrahun idan kuka ga abin da kuke kyama yayin iska kenan فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح abinda za ku faɗa ku ce ya Allah Ubangiji maɗaukakin sarki inna nas'aluka lalle mu kan muna roƙonka min khairi hadhihi rih na daga alkhairin wannan iska Allah muna roƙonka alkhairin wannan iska wa khairi ma fiha sannan muna roƙonka da alkhairin da ke cikinta bi ma'ana alkhairin da ta ɗauko wa khairi ma umirat bih ko muna roƙonka da alkhairin da aka fori iskan nan da shi shi kaga anan zamu fahimci iska yakan iya doko alkhairi yakan iya doko alkhairi saboda Allah yakan sa iska ya zamanto alkhairi ta hanya ya kada giragizai da shi su zo su haɗe a wani wuri daga cikin wuraren da Allah yake sanya sabkar da ruwa a wurin sai kuma Allah ya sabkar da ruwa haka iska yakan ɗoko iri da akan haɗa aure tsakankanin itace don amfanin gona ya nuna ya zama mai amfani ina fata mun gani yakan kaɗa ya bigi wasu itace ya ɗebo irin aure tsakankanin mazajen itacen da matayenci sai ya haɗa aure tsakankaninsu sai su fitar da amfani mai kyau shi yasa idan babu iska aka rasa iska zaka ga wasu manoma na nau'i daga cikin nau'ikan wasu itacen da suke bukatar aure sai sun dinga ɗauko wanga na namiji su zo su karkada a cikin mace sakamakon haka sai ta fitar da 'ya'ya in ba a yi hakan ba ba za ta fitar da 'ya'ya ba ina fata mun gani to wani lokacin iska ya kan kada ya buga sai ya hada auren gaba ɗaya ba sai ku sha wahala kaga yana ɗauke da mi alkhairi kenan haka ne ko wani bi kuma ya bankaɗo muku kamshi mai daɗi sai ka ji ana cewa an yi ruwa daji saboda ga iska mai daɗi nau'i mai kyau ko kana ji iska mai daɗi kana shakar shi saboda iskan nan ba gurɓataccen iska ba ne da ya haɗe da hayaƙin mashin da na mota da wani inji da makamantarsu tataccen iska zai bugu ya koro a cikin gari mutane su ji daɗin haka to sai ka roƙi Allah alkhairin da ke cikin wannan iskan da take ɗauke da shi sannan da alkhairin da aka fore ta da shi shine hada aure na itace da kuma koro gizagizai su haɗe a sabkar da ruwan sama inda Allah madaukakin sarki yake so da makamantansu daga cikin alkharran da Allah ke turo iska dai annabi ya ce wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih sannan ku ce ya Allah muna neman tsarinka min sharri hadhihi ar-rih daga sharrin wannan iska a shi kaga akwai sharri da iska yakan ɗauke da shi wasu lokutan yakan ɗauke da shar ya zo da ƙarfin gaske ya kasance a matsayin azaba ga mutane ya rugushe gidaje ko ya tumɓike itace ya rufe amfanin gona da shukokin da aka shuka sabi wannan duka sharri ne da iska yakan iya zauwa da su ko kuma ya kwaso wata cuta daga wani wuri ya zo ya yada a wani wurin cuta watakila tsakankanin mutane ko kuma cikin dabbobin da suke amfani da su na yau da gobe sai ga an kamu da cuta tana ta yaduwa cikin mutane Allah ya shi mai kare annabi ya ce kuma ya ce wa sharri ma fiha muna neman tsarin Allah da sharrin da ke cikin iska ko take dauke da shi wa sharri ma umirat bihi da sharrin da aka fore ta da shi a ga Allah maɗaukin sarki shi ke fura don da in ka ji hadisin annabi cewa yake ku ce ya Allah ka tsare mu da sharrin da iska take ɗauke da da sharrin da da sharrin da aka yi mi aka fore ta da shi ashe me ake mata foro ake mata sa ta ake ba ita ke sa kanta ba shi yasa bai dace musulmi ko mumuni ya zagi iska ko ya la'ane shi da makamantansu ina fata mun gane da sharrin da aka fore ta da shi ashe ana foran kuma iska da mi sharri Allah na iya tura ta da sharri dan a halakar da wasu mutane da ita kuma hakan ya sha faruwa adawa da mi Allah ya halaka su da iska fa amma thamudu fa uhliku bitaghiya Allah ya ce wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما وترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية التي فهل ترى لهم من باقية عداوة الله يتورو موسى إسكا ميقوجي ميقوكي دا سني غا كرفن غسكي سرسر عاتية التي سخرها عليهم سبع ليالي Allah ya zubo musu iskan nan ne saba'a layalin dare bakwai wa samaniyata ayyamin husuma da kwana guda takwas a jere ɗaya bayan ɗaya ba su sautawa Allah ce fatar alƙauma fiha sar'a sai kaga mutanen a cikin wannan iskan mai tsananin zafi mai tsananin kogi da sanyi sar'a ga sunan kukwance ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kai ka ce wasu manya-manyan itacen dabino ne da ba su da wani amfani suna kwakwance ƙasa Allah ya halakar da su shi ne Allah ci fa halittara lahum min baqiya shin kaga wani wanda ya tsora daga cikin adawa wanda bai halaka ba yadda aka sabkar da wannan azaba ta iska kaga Allah ya kan turo iska saboda mi azaba dan ya halaka wasu haka ne ko haka lokacin da suka ga iskan kamar yadda Allah ke bada labarin su cikin suratul ahqaf falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna lokacin da suka ga iska ya taso ya koro giragizai sai suka yi tsammanin hadari ne da ke ɗauke da ruwan da za a musu suka ce hadha aridun mumtiruna suka ce mai bujirwa ne da zai sabka mana da ruwan sama Allah ya ce bal huwa mastajaltum bi bal ba abin da kuke zato bane ba abin nan ne da kuke gaggawa a kawo muku na azaba ba ce kuke azabtar da ku ba to ita ce ta su Allah ya ce rihun fiha azabun alim iska ce da take ɗauke da azaba mai raɗaɗin gaske sifanta shine tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana ruguza dukkan komai da umarnin ubangijinta فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين هكا الله يمسي قبا يحلك الدسو دمي da iska kaga iska rinduna ce daga cikin rundunar Allah da yake sarrafa ta ya tura ta inda ya ga dama ta hallaka mutanen da yake so ya hallaka da su Allah ke shi mai kare wa fi adin id arsalna alaihim الريح العقيم هكا الله يتشعو نوره ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم shi yasa dai iska Allah ke sarrafa ta shi ke abin da ya ga dama da ita bai halatta ba a ce mutum ya zagi iska Allah ke shi mukai fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahyu an sabbin rih hani na musamman da ya zo dangane da zagin iska الثانية مسألة تبي الإرشاد إلى كلام نافع شري وتمسمى زواج مجنى مي أنفاني إذا رأى الإنسان ما يكره idan mutum ya ga abin da yake kyama yayin da ake iska sai addu'an nan da annabi ya koyar kamar da muka shi a cikin hadisin da ya gabata الثالثة مسألة أكو الإرشاد إلى أنها مأمورة شرير واتمسمم da kuma faɗakarwa akan cewa iska fa furanta ake yi sa ta ake yi bai take sa kanta ba da haka da kaka zage ta arabi'a mas'ala ta hudu annaha qad tu'mar bi khairin wa qad tu'mar bi shar lalle ita iska akan iya furanta da alkhairi kamar yadda ana iya furanta da shar ina fata mun gane sai sharh na Abdurrahman ibn Nasir Sa'di rahimahullah mala yace hadha nadhiru ma sabaqa fi sabbi dahab wannan babin yana kama da babin da ya gabata da ya zo a kan zagin zamani akwai babin da muka karanta masu biyar karatun sun sani da malam ya bayani game da hukuncin zagin zamani sai ma da ce to wanga babin ma yana kama da wancan babin da ya gabata illa anna zalika albaba amu fi sabbi jami'i hawadith ad-dahr sai da wancan babin da ya gabata na hani game da zagin zamani babi ne da ya game gaba ɗayan ababen da suke faruwa a cikin zamani bai halatta ba ka zage su wa hadha khasun bir rih wanga kuma babin ya zo ne keɓance game da zagin iska da hukuncin zagin iska ma tahrimi malace tare da haramcin zagin iska fa innahu humqun sani to lalle zagin iska sakarci ne tare da yin hakan haramun ne to kuma sakarci ne jama'a wa da'afun fil aql da kuma rauni a cikin hankali war ra'ayi da kuma rauni a cikin ra'ayi in ba haka ba meye na zagi iska meye na iska eh Allah ke kada ta Allah ke sarrafa ta ta zo ta bata maka fantir kai ko ta cika maka idanu da kura ta lalata maka kayanka ta maka banna wanda ba ita ke yin hakan ba sa ta ake yi in kana da hankali meye na zaginta kuma in ka zage ta me za amfana maka haka wannan sakarci ne Allah ya kare malace fa innar riha musarrafatun ku sani ita fa iska musarrafa sarrafa ta ne ake akwai mai jujjuya ta mudabbaratun bi tadbirillahi wa taskhirihi ana gudanar da ita ne da gudanarwa Allah madaukakin sarki da kuma forewarsa fasabu laha yaqa'u sabbuhu ala man sarrafa shi yasa mai zagin iska zaginsa yakan auku akan wanda ke sarrafa ta bai dace ba yana koma zuwa ga Allah mala ce laula annal mutakallima bi sabbir rih la yakhturu hadha al ma'na fi qalbihi ghaliban yace in ba dan da cewa ba mai magana da zagin iska hakan baya zawwa a cikin zuciyarsa mafi rinjayi baya zawwa a cikin zuciyarsa cewa yana zagin wanda ke mi wanda ke sarrafa ta zai ce dai wanga lalataccen iska ko ce wata shege guguwa ko ce wani shegen iska ko ce wani tsinannen iska da aka yi baya nufin wanda ke mi wanda ke sarrafa ta kawai abu ne da ya saba gudana a baki to aikata hakan bai dace ba haramun ne ina fata mun gane saboda zagin zai komawa zuwa ga wanda ke sarrafa ta mala ce la kana al'amuru afza min zalika da a ce mutum yana hango hakan lokacin da zai zage iska ko ya la'ane shi yana hango ga mai sarrafa ta da al'amarin ya fi muni ya fi ban tsoro tunda zagin Allah ne kara walakin la yakadu yaqturu bi qalbi muslimin sai da mala ce hakan ba zai ko kusa ba ya darsu a cikin zuciyar musulmi mai imani hakan ba zai faru wannan shine karshen wannan babu ko sai babi na gaba babi na 58 قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله مالك باب ليزوغ دومن بياني جمدا فتر الله مدوكاكين سركي يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية mutanen da ba mutanen kirki ba su ne wanda suke yi Allah zato irin zaton mutanen jahiliya ina fata mun gani kenan wanga babun yana koya ma mutane ne kyautata ma Allah zato a koda yaushe mutum mai imani mutumin kwarai da ke da kyakkyawa alaka tsakankanin shi da ubangijinsa madaukakin sarki yakan kyautata zato tsakanin shi da Allah baya munana ma Allah zato ina fata mun gane kenan malam ya kawo ga babin ne domin ya koya maka kyautata zato tsakaninka da ubangijinka madaukakin sarki kuma kyautata zato yana daga cikin wajibban tauhidi da yake so kowane musulmi ya zamanto haka mai kyautata mu Allah zaka Allah madaukakin sarki ya zargi masu munana zato a gare sa ya zargi duk masu munana zato a gare shi kamar yadda zamu zo mu ji a cikin wannan ayoyin da suka zo a cikin wannan ba shi yasa ya zo a cikin hadisul qudsi hadisin da bukhari da muslim suka fitar da shi Allah madaukakin sarki yake cewa ana inda zanna abdi bi ko ana inda husna zanna abdi bi ni Allah madaukakin sarki ina nan a inda bawa ne yake kyautata mana zato yadda kake kyautata mu Allah zato to Allah yana nan a wurin wa ana ma'ahu idza zakarani ko wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni kuma ina tare da shi a inda yake tunani yana abin da ake so bawa ya zamanto yana mai kyautata zato tsakanin shi da ubangijinsa kare ya kasance mai munana zato tsakanin shi da Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane bayan shi imamu muslim ya fitar da hadisi hadisin jabir Allah ya rada shi jabir ya ce ya ji manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskura ya mutu sai face yana mai kyauta da zaton shi da Allah madaukakin sarki ka kyautata mu Allah zato ka sa Allah zai maka gafara ka sa Allah zai tsirar da kai ka sa Allah zai sa ka gidan aljanna ka sa Allah zai tsamar da kai da duk wahalhalu da za a ci karo da su a gobe alkiyama kai dai yi aikin kirki kai dai kasance mai kyautatawa ne Allah bai tuzartar da masu kyautatawa ina fata mun gane kullun karkasaran Allah madaukakin sarki zai karbe ka zai maka abin da kake so na alkhairi ka bar muna nama Allah zato madaukakin sarki baya da kyau ina fata mun gane shi yasa Allah ya ce yadhunnuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliyya wannan aya tana magana ne game da abin da ya faru a yakin Uhud yakin Uhud ya faru ne tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kafirin Makka dan sun zo su yi ramuwa ne game da abin da ya faru da su a yakin Badar yakin Badar yaki ne da ya faru ba tare da alƙawalin haduwa ba annabi da sahabban shi tsararu suka hito ba tare da nufin yaki ba Allah ya hada su da kafiran Makka su ba su da cikakken shiri na yaƙi don ba su fito da niyyar yaƙi ba kafaran maka sun fito da cikakken nufi na yaƙi da shiri sai Allah ya haɗa su ba tare da alƙawalin a haɗu ba sai kuma yaƙi ya rage faru tsakankaninsu amma Allah da ya ga kyakkyawan niyyarsu Allah ya taimake su ya ba su nasara akan kafarai suka kashe masu yawa suka kamo masu yawa daga cikinsu to hakan ya musu zafi saboda a cikin yakin nan an kashe manya-manya daga cikin shahararrun kafaran makka sai suka so su ɗau fansa sai aka haɗe a yakin uhud wanda yakin uhud a farkon shi an karkashe musulmi masu yawa kusan sai da aka kashe mutum saba'in daga cikin sahabban manzan Allah daga cikin su hadda Hamza ibn Abdul Muttalib babban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda dama suna jin haushin shi kuma me yasa hakan ya faru hakan ya faru ne sakamakon saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka yi su sahabbai a yakin Uhud sau da annabi ya ware wasu adadi na sahabban shi wanda suka kure wurin iya harbin kibiya ya ce ku hau wannan dutsen kar ku sabka duk yadda ta kaya duk yadda halin yaƙi ya kasance komi ko kaga an mana kar ku sabka ga wannan dutsen ya hau da ƙwararrun mayaƙa da suka yi harbi suka hau sama farkon yaƙi an fara gwabzawa ana lallasa kafirai har sun ba da baya suna gudu waɗancan da ke kan dutse sai suka ga ganima suna zaton yaƙi ya riga ya ƙare maimakon su tsaya akan umarnin manzan Allah sai suka sabko suna sabkowa ana hada ganima ana tsinta ana yi sai Allah ya juyar da yakin akan su suka dawo sun yi kora wanda suka kora suka biyo bayansu Khalid ibn Walid a wancan lokacin bai musulunta ba shi kuma ya zagayo ta bayan wanda suka sauko daga dutse sai suka musu mi suka musu kawanya daga gaba yaki daga baya hakan yasa aka kashe kusan mutum 70 to da hakan ya faru sai wasu daga cikin munafukai suke cewa sa abdullahi ibn ubayy ibn salul saboda a yakin da aka taho sai da abdullahi ibn ubayy ibn salul ya zamar da da dama daga cikin mutane suka fasa yakin suka koma to su ne sai suka dinga cewa ya zannuna billahi Allah ke bada labarin su ya zannuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliya da suka ga hakan ya faru akan musulmi an karkashe wasu da dama daga cikin su wasu an musu rauni sai suke muna na zato ga Allah maɗaukakin sarki irin zaton mutanen jahiliya suna ganin wanga abin kawai da ya faru su ba su da wani abu a ciki dama an bi shawarar su watakila da hakan bai faru ba wanda aka karkashe kawai sun dai fito ne sun ba da kansu ga yana an karkashe su suna ganin abin da aka yi bai yi ba bai dace ba a ce an karkashe musulmi ya kamata a ce kullum su ne sama ya zununa billahi ghairal haqqi dhanna al-jahiliya yaquluna hal lana min al-amri min shay qul inna al-amra kulluhu lillah a cikin hakan da Allah ya yi akwai hikima Allah kuma shi ya kaddar hakan Allah bai kaddar abin da babu hikima a ciki Allah yakan farar da yaki tsakankanin musulmi da kafirai da hikima a ci nasara a ƙwato haƙƙin wanda aka tawaye mu haƙƙinsu sannan wasu daga cikinku kuma su yi shahada shi ne hikima ina fatan mun gane don Allah baya abu ba tare da hikima a cikinsa to hakan da aka kashe musulmi sai suke ganin cewa a wataƙila da sun bi shawararsu ma sun zamana gida da ba aimi ba da ba a kashe su ba irin yadda su suna ra yanzu ba a kashe su to haka hali na munafikai yake da mutanen banza sai suna munana ma Allah zato suna ganin cewa Allah ba zai ba annabi nasara ba ina fata mun gane shi kuma ba haka ne bane Allah madaukakin sarki ya alƙawarin kare annabawansa yayi alƙawarin kare masu imani shi yasa a cikin wannan aya Allah ya raba ƙungiyar gida biyu ƙungiya ta farko Allah ya sabko musu aminci ta hanyar sa su barci a fagen yaƙi Allah ya sabko musu barci sannan ya sa musu nutsuwa wanda suna ganin cewa Allah ba zai tuzarta su ba sannan Allah zai ba annabin shi nasara Allah ba ya saba alkawari wani bangaren daga cikinsu su kuma ba abin da ya dame su sai kawuninsu suna cike da tsoro da firgici suna ganin cewa shi ke al'amarin addini ya kare an gama da annabi an gama da sahabbai addini ba zai samu nasara wannan shine mummunan zato ga Allah ta yaya addinin Allah ba zai samu nasara ba ta yaya Allah ba zai kare annabinsa ba da masu imani ayat ta biyu Allah ke cewa azzanina billahi ظن السوء عليهم دائرة السوء كافرين da munafikai su ne wanda suke mummunan zato ga Allah maɗaukakin sarki alaihim da'iratu sau a kansu ne zagaye na muni zai ƙare ba a munana Allah maɗaukakin sarki zato tunda Allah ya ce zai ɗora addininsa akan dukkanin addinai gaske ne kar kai zaton ba hakanan ba ne ba zaton hakan na cewa Allah ba zai ba addini ɗaukaka ba kan dukkanin addinai muna nama Allah zato ne Allah ba zai taimaki annabinsa ba muna nama Allah zato ne addini zai zo ya kare a doron ƙasa a a muna nama Allah zato ne da ɗai addini ba zai zo ya kare a doron ƙasa addinin annabi zai hau akan dukkanin addinai Allah zai ɗora annabi da masu imani akan dukkanin kafirai قال ابن القيم fi ayatul ula malaci ibn qayyim ya faɗa game da aya ta farko waccan aya dhununa billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya ibn al-qayyim yace fussira hadha adh-dhann bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wasu malamai sun fassara ta wancan zato na farko na aya ta farko ta cikin suratu ali imran da nufin cewa abinda ake nufi da ita shine cewa Allah madaukakin sarki ba zai taimaki annabinsa ba duk wanda ke tunanin cewa Allah ba zai taimaki annabinsa ba ya muna nama Allah zato wa anna amrahu sayadmahillu ko kuma cewa al'amarin annabi zai zo ya bace wa fussira bi dhannihim anna ma asabahum lam yakun bi qadri Allah wa hikmatihi kuma an fasarta cewa zatan nasu da nihin cewa abin da ya same su a wannan yinin na ranar Uhud lam yakun bi qadri Allah bai faru bane kalkashin kaddarar Allah wa hikmatihi da hikimarsa ka kore ma Allah kaddara da hikima shi ma munana ma Allah zato ne ka ce abinda aka yi na kashe musulmi a ran nan mutum saba'in ba wai Allah ya kaddara haka ku kuka kashe ma kanku wurin ku kuka sa kanku ko ko a ganin cewa ai hakan babu wata hikima me hikima kashe mutum saba'in daga cikin musulmi da ya kamata kullum a ce su suke cin nasara fadar haka munana ma Allah zato ne ba a kore ma Allah hikima cikin abin da yake gudanarwa sannan komi Allah ke kaddara shi shi yasa Allah ya musu radi ce law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim ba wanda zai iya tsira mutuwa ko a gidanku kuka tsaya in Allah ya kaddara za ku mutu a wani wuri sai kun fito kun mutu a wurin ina fata mun gane ibn al-qayyim yace fa fusira bi inkari al-hikma sai aka fasarta zatan su da inkari na hikimar Allah madaukakin sarki cikin abin da yake gudanarwa wa inkari al-qadar da kuma inkarin qaddara wa inkari an yutimma amra rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma inkarin cewa Allah ba zai ciki al'amarin annabin sa ba wa an yuzhirahu ala ad-din kulli kuma Allah ba zai bayyanar da addinin annabi akan dukkanin addinai ba wannan mummunan zato ne مالك ابن القيم وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون wannan shine mummunan zato alladhi dhannahu almunafiqun zatan da munafiqai suka yi zato ga Allah wal mushrikun da kuma mushrikai fi surati al-fath wanda yazo a cikin surati al-fath wa inna ma kana hadha dhanna saw malace ku sani ba ba abin da yasa wannan abin ya kasance mummunan zato لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه saboda zato ne da bai dace da Allah madaukakin sarki ba a ce Allah ba zai taimaki annabin shi ba a ce Allah ba zai dokaka addinin annabi akan dukkanin addinai ba ko a ce cikin aikin da Allah ya gudanar babu hikima a ciki wannan munan zato ne ga Allah irin kuma wannan munan zato bai dace da girman Allah wa ma yaliqu bi hikmatihi bai dace da hikimar Allah ba wa hamdihi da godiyar Allah wa wa'adihi sadiq da kuma alkawalinsa na gaskiya ibn al-qayyim yace faman zanna duk wanda ya zato annahu yudilu al-batil ala al-haq cewa Allah madaukakin sarki zai dora ƙarya akan gaskiya idalatan mustaqirratan yadmahillu ma'a al-haq dorawa matabbaciya dimantacciya ta kullun ta yadda gaskiya za ta bace kalkashin haka wannan ya muna na zato ga Allah ina fata mun gane kar ku taba zaton ƙarya za ta zo ta mamaye gaskiya a kullun ba zai taba yiwa ba ina fata mun gane da yadda ƙarya ta bunƙasa wata ran za a zo a yi mi a rasa ta fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard kun ha zai zo ya wuce babu wani amfani da zai yi amma abin da zai amfani mutane zai zo ya tabbata a doron ƙasa annabi da sahabban shi suka rayu a garin makka sallah baka isa ka zo ka yi ta a gaban idan kowa ba a ɓoye suke annabi ya yi marhala kiran mutane a ɓoye a sirrance har aka kai lokacin da ake bayyana ta wahala ta sa ɗaiɗaikun sahabban da ba su da gata a garin makka ba su da wani jini ko wata kabila mai karfi da za ta iya ba su kariya saboda azabtar da su da ake da wahalar da su da ake annabi ya ba su umarni sai hijira zuwa garin habasha dan su iya bauta Allah can cikin nutsuwa da da raha da jin daɗi kaga cikin mene suke a wannan lokacin cikin matsi suke kenan a wani lokaci za a iya samun kai cikin matsi za a iya samun kai cikin damuwa amma abun ba zai doge ba ba zai tabbata ba har kullum Allah zai bayyana gaskiya akan ƙarya ina fata mun gani haka ƙarshe suka koma madina annabi da kansa suka yi makirci suka tsara a kashe shi don a huta da addininsa Allah ya faru shi da yin hijira a fakaici a ɓoye suka fita daga garin maka zuwa ina zuwa madina amma daga baya fa sai Allah ya ƙarfafe su ya ba su ƙarfi Allah ya tara mu annabi mabiya wanda suka musulunta tare da shi tahiya na tahiya har suka zo suka kwace garin makka ya zamanto addini ne ke kan komai ba haka bai faru shi yasa in kun ga ana kuntata mu musulmi ana ba su wahala wani dan lokaci ne kuma jarrabawa ce Allah yakan yi haka ga mutanen da ke da imani domin ya jarrabe su a tantance na kwarai da kuma na banza daga cikinsu a tantance munafikai da masu imani amma ba wai kullum ba ƙarya za ta ɗore a kan gaskiya kullum ana azabtar da masu imani a wataran za su samu ‘yanci wataran za su samu ƙarfi wataran za su kori wanda ba su ba ina fata mun gani ya ashe mu kyakkyawan misali a garin nan ina nufin a garin agaris ya ahal suna suka samu kansu nan da shekara talatin da ta wuce ya suke ‘yan kaɗan ne a wurin sallar su ma an sani ba su da wani gata an sa su gaba ana yakinsu ta gaba da baya gudu gaba su da yamma an hana su shakar masallacin da ake sallar juma'a a da in ya ɗoki mutum da yawa bai wuce ɗoki mutum ashirin ba wata ran aka iske su a wurin aka jefa musu barkonan tsuwa suka yi ɗaya-ɗaya aka watsa amma ana haƙuri ana da'awa ana haƙuri ana da'awa sun sha wahala mutanen farko sun sha wahala fatan mu Allah ya saka musu ya biya su wanda suka gabata daga cikin su suka riga mu gidan gaskiya Allah ya fi musu kurakuran su amma sun yi aiki dawa ne kai ka zo kai darasi haka cikin masallaci ka tara al'umma kana ga musu tauhidi ka isa ma sallah ma ba ku isa ba sai dai ku je ku yi sallah bayan wanda kuna ganin a aqida ku mushriki ne dan dan tsubbu ne yana duba yana bugun ƙasa yana komi ya za a yi ku sallah bayan shi kuma an hana ku kushe ku yi sallah a masallacin ku na daban ko ba yadda za ku yi amma da aka yi haƙuri ana ta da'awa don mai muna nama Allah zato a wancan lokacin shi sai ce shi ke an rage an gama da ba za mu samu taimakon Allah ba kaga wannan muna nama Allah zato ne amma da aka yi haƙuri aka jajirce sai aka waye gari yanzu suna kasuwarta ita ce take ci yanzu duk wani wanda ya zamaninsa na yada ƙarya da shirme da hayaniya da tara al'umma yanzu ya zan tarihi abin ba da labari waɗancan na da sun ayayyafa sun ƙyanƙyashe kuma har yau abin da suka haifa shi ne ke aiki gaskiya za ta tabbata yadda ƙarya ta bunƙasa kar kai zaton za ta dawwama wallahi wata ran za a neme ta a rasa shi yasa a kyautata ma Allah zato malaci au an kara ma au an kara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadrihi ko kuma ya inkarin abin da ke gudana da zartarwa Allah da da kuma kaddarawarsa wannan mamuna na zato ne ga Allah au an kara an yakuna qadaruhu bi hikmatin balighatin yastahiqqu alaiha alhamd ko ya musan ya kasance kaddarar Allah tana gudane da hikima wadda kai ta kai ta kai matuƙa ya cancanci a gode ma Allah a kanta ya yi musan hakan wannan ma munana ma Allah zato ne bal za'ama anna zalika li mashi'atin mujarrada bal ma zaka ga wani na riya cewa abin da ke faruwa da Allah ke kaddarawa yana faruwa ne kawai da san Allah ba tare da wata hikima ba dan me za a kashe mutum 70 cikin yakin Uhud me hikimar haka ai wannan munana ma Allah zato ne Allah bayan abu sai tare da mi sai tare da hikima ibn al-qayyim ya ce fa zalika dhannu alladhina kafaru to irin wannan zatan shine zatan wanda suka kafirce ma Allah fawailul ladina kafaru minan nar azaba da bonus tabbata ga wanda suka kafirce ma Allah na wuta Allah ke shi mai kare wa aktharun nas ibn al-qayyim yace mafi yawan mutane yadhunnuna billahi dhanna saw zaka ga suna munana ma Allah zato mafi yawan mutane fi ma yaqtasu bihim a cikin abin da ke kebantar su wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim da kuma cikin abin da Allah yake yi a wasansu sai kaga sana munana ma Allah zato Allah ya jarabe ka da rashin lafiya karka ganin cewa shikenan ka halaka ko karka ganin cewa dan mi Allah ya jarabe ka da lafiya ya Allah me nayi ya sa Allah ka jarabe da talauci kowa na da hali wangana da kaza mu kuma ba mu da komai kai ne zaka tsara mu Allah abin da za yi kana ganin abin nan da Allah ya yi da kai babu wata hikima karkashin ta kana ga abin da Allah ya ba wasu masu hali da kuɗi da mulki da sarauta babu hikima haka ne kawai wallahi duk abin da Allah ke gudanar da shi da hikima yake shi ina fata mun gane da za a bar kowa da hali dawa zai yi ma wani aiki daga cikin ku da nan duka mu zamanto masu milika ne barakatai kowa a gidan shi aji waye zai ma wani wanki wa zai ma wani goga an kwalhe maka gwalalo eh an maka aski waye zai zo ya zaura aski ana bashi ɗari ɗari yana da milika a gidansa can ka je ka aske kayanka wa zai maka dako akwai to sai Allah ya sarrafa ku haka ya yi wasu masu hali wasu maras hali don wasu su wasu hidima daga cikinku kai a maka hidima a maka aiki kai ma kai hidima ta hanyar biyan wanda ya maka aiki kuma dole ka bukace shi kai ma maras hali dole ka bukace mai hali Allah baya abubuwa ba hikima a ciki ko ko Allah ya jarraba mutum da hangen dukiyoyin wasu sai yana sa hasada ciki yana damuwa ya akaiwa ne yake da kaza dimmi kai ke rabawa wa ke raba arziki Allah to Allah ne kake ga raba da bata yi ba kake damuwa da abinda Allah ya ba wani kai bai baka ba kana ga Allah bai iya rabo ba kenan ko wannan munana ma Allah zato ne Allah ke shi mai kare shi yasa mahasadi shine mafi munin mutane a doron kasa saboda yana muna nama Allah zato ne yana ganin cewa Allah bai iya bai kamata ba ka ba wannan gane ne kamata ka ba ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya Allah ke shi mai kare ko kuma su muna nama Allah zato cikin abin da yake da wasu su duk bai dace ba ina fata mun gane duk abin da kaga Allah ya gudanar akan wani da hikima ne kuma haka Allah ya kaddara kuma hakan shi yafi dacewa da daidai wala yaslamu min zalika malaci babu wanda zai kubuta daga irin wannan zato mai muni ga Allah madaukakin sarki illa man arafa Allah sai wanda ya san Allah sai wanda ya san tauhidi wanda ya san waye ubangiji duk wanda bai karanci tauhidi ba bai san waye Allah ba ba abin da zai hana ya fada cikin munana ma Allah zato Allah samu dace wa asma'ahu kuma ya san sunayen Allah wa sifatihi da sifofin Allah wa mujiba hikmatihi wa hamdihi kuma ya kokarin sanin sababin da Allah yake gudanar da hikimarsa kuma da godiyarsa hakan zai sa ba za ka munana ma Allah madaukakin sarki zato malace falyatani labibu annasihu li nafsihi bihada shi yasa duk mutum mai hankali tsabtatacce da zai iya makansa nasiha to ya kula da wannan ya kula da wannan abin kai kasance na fadawa daga cikin masu munana ma Allah zato wal yatub ila Allah ya tuba zuwa ga Allah wal yastaghfiruhu sannan kuma ya nemi gafarar Allah min dhannihi bi rabbihi game da munana zaton shi da yake ga ubangijin shi dhanna saw dhanna sawi mumunan zato ya tuba ya nemi gafarar Allah ina fata mun gani ما لا ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تأنتا على على القدر وملامة له da zaka bincika wanda ka bincika daga cikin mutane malace to da zaka ga masu ta'annuti masu abin da bai dace ba game da abin da Allah ya kaddara kuma da masu masu zargin kaddara Allah suna ga hakan da aka bai dace da kama suna ma Allah gyara ne Allah ke shi mai kare malace fattish nafsaka ko aiwa wa annahu kana yanbaghi an yakuna kaza wa kaza idan suka ga wani abu ya faru sai su ce abin da ya kamata abin nan ya faru kaza ya zan kaza ma suna ma Allah gyara ke wa an yakuna kaza wa kaza ma da fa mustaqillun wa mustakthir daga cikin mutane akwai masu yin zaton mummuna kaɗan akwai masu yin diyawa fattish nafsaka hal anta salim kai binciki kanka kai ka kubuta da ni yake da ku masu shurare binciki kanka kaga kai ka kubuta daga masu munana ma Allah zato kana kitata ma Allah zato idan Allah bai baka ba ko jarrabe ka rutar rashin lafiya ko wata musiba kana yin hakuri kame da lamarin ka ga Allah baka ganin cewa abinda aka maka bai dace ba ka bincika kanka baka daga cikin wannan tawagar ko ko ka dinga neman gafara Allah kana zaton Allah bai gafarta maka ba ko kuma ka yanke tsammani daga gafarar Ubangiji a ba haka bane ba in ka nemi gafarar Allah kyauta zaton Allah ya gafarta maka ina fata mun gane in ka nemi rahamar Allah da jin kansa sa'a ranka Allah ya karba bar tunanin Allah bai karba ba ina fata mun gane kullun kana mai kyautata zato ga Allah madaukakin sarki ko wani kasuwanci zaka kulla ko wata haraka karka sa ran da mun shiga an rubuta shi kenan asara za yi don mi kai kullum kake tunanin asara baka tunanin mi buɗi da alkhairi a ce wanga abin kaza yake in ka so shi in ka ci sa za ka samu kaza sai ce in aka haɗu ha in yan mutu ha in kayan aka amshe su ha to baka cewa yau in aka samu riba mai yawa ba in suka zo lafiya ba haka ya kamata ka kyautata ma Allah zato ana inda husana zanna abdi bi ina nan in ji Allah a inda bawa na yake zato na in asara kake zato shi kenan suke tawa da cikin asara Allah sa mu dace mala ce fa in tanju minha tanju min dhi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiya fa in tanju minha idan ka tsira daga irin wannan laifin mai muni tanju min dhi azimatin to ka tsira daga abu mai munin gaske ka tsira daga wannan halaka wa illa in ko ba haka ba fa inni la ikhaluka najiya ni kan bani zatan kai zaka shiga daga cikin wanda za su tsira Allah ke shi mutare malaki fihi masail a cikin wannan babin akwai masaloli al'ula mas'ala ta farko ayatu ali imran mun ji bayan tafsiru ayati ali imran من جي تفسير آية تزوج من سورة آل إمران الثانية مسألة تبي تفسير آية الفتح من جي تفسير آية تزوج من سورة الفتح الثالثة مسألة تأكو الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى من جي لابار شوى للي من نزتوه أنواع نوئك دبن دبن لا تحصر بها إيكيد الدجيس الرابعة مسألة تهدو أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف أسماء الله والصفات و... و... و... إلا من عرف الأسماء والصفات mun gane cewa lalle ba wanda zai kubuta daga munana ma Allah zato sai wanda ya san sunayen Allah da sufofinsa wa arafa nafsahu kuma ya san shi wane ne karan kansa sai sharhi na Abdurrahman ibn Nasir Sa'di ma da cewa dalika annahu la yatimmu lil abdi imanun wala tauhidun hatta ya'taqida fi jami'i ma akhbara Allah bihi min asma'i wa sifati ma da ce to hakan yakan tabbata ma da ce hakan shine ku sani lalle baya cika ga bawa imani ko tauhidi har sai ya kudirta cewa dukkan abinda abin Allah madaukin sarki ba da labarin shi na sunayensa wa sifati da sifofin shi wa kamalihi da kamalarsa sai bawa ya gaskata hakan gaba daya wa tasdiqu bi kulli ma akhbara bihi min asma'i wa sifati wa kamali kuma ya gaskata dukkan abinda Allah madaukin sarki ba da labari na sunayensa da sifofinsa da kamalarsa وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يفعله كما يغسكتا dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya bada labarinsa kuma cewa zai aikata wannan aikin ka gaskata haka Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina haƙi ne a gare mu mu ubangiji mu taimaki masu imani to ka gaskata haka Allah zai taimaki masu imani zai dora su akan kafirai karka damu idan suna lallasa masu imani a wasu wuraren suna karkashe su suna walakantar da su Allah yana ji yana gani zai taimake su a kansu ina fata mun gani kataba Allahu la'aghlibanna ana wa rusuli Allah ya wajabta ma kansa cewa zai yi rinjayi da shi dawa manzannin shi kenan Allah zai cika wannan alkawarin duk abinda Allah ya bada labarin zai aikata ka yarda da hakan kai imani da hakan ina fata mun gane wa ma wa'ada bihi min nasr ad-din haka abinda Allah ya bada labari yayi alkawalin sana taimakon addini wa ihqaqil haqqi da tabbatar da gaskiya wa ibtalil batil da ruguje ƙarya fa ataqid fa atiqadu hadha min al-iman to kudirta hakan yana daga cikin imani wato maninatul qalbi bidhalika min al-iman nutsuwar zuciya da cewa Allah zai cika alƙawarin abin da ya doka na alƙawali shi ma yana daga cikin imani wa kullu dhannin dukkan zatan da yunafi dhalika yakan kore haka fa innahu min dhunun jahiliya to wannan yana daga cikin zata-zatan jahiliya al-munafiyati lit-tauhid irin zatan da ke kore tauhid li'annaha su'u dhannin billah saboda munana zato ne ga Allah madaukakin sarki wa nafiyul likamalihi da kuma kore kamaran Allah wa takdhibun li khabarihi da kuma ƙaryata labarin Allah wa shakkun fi wa'dihi da kuma shakka game da alƙawarin da Allah ya dauka wannan shine ƙarshen babu a gurguje cikin minti uku an yana yana yi wa makarantu babun gaba zai wahala ko yana gane kamata mu dakata abinda muka faɗa na daidai Allah sami tare lada kuskure da makamancin haka Allah ya fi mana gaba daya musulman da suka riga mu gidan gaskiya iyayenmu da kakanninmu da sauransu Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya sa kwance su hutawa ce mu da muka yi saura idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani marasa lafiyar mu da ke likita kan hanya gida Allah ya ba su lafiya mu da ke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya gurukan mu duka na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah duk abin da yafi karfin mu yake neman ya gagare mu Allah ka yi mana shi ya Allah duk wanda suka samu gaba suke kokarin su zalunce mu suke kokarin su ha'ince mu suke kokarin cutan mu ya Allah ka mana maganin su Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka tsare mu da kasan mu ka ba mu zaman lafiya ka tsare sauran kasashen musulmi su ma ka ba su zaman lafiya ya Allah ƴan uwan mu da ake hallaka su a ƙasar Palestine a garin Gaza ya Allah ka kare su daga sharrin Yahudu ka ba su lafiya ka tseratar da su daga wannan makircin da suke ciki haka abin da ke faruwa a ƙasar sudan na ruguza musulmi a tsakankaninsu ya allah ka kawo maganin wannan mu kuma ya allah ka ba mu kwanci hankali ka daɗa ba mu kwanci hankali ka ba ƙasarmu zaman lafiya subhanaka allahumma muhamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah